اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال سبحانه فاعبده وتوكل عليه وقال سبحانه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال سبحانه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله عباد الله فالاستعانة بالله والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة ولا عاصم للعبد سوى الاعتماد على الله فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا تحول للعباد من حال إلى حال إلا بالله ولا قدرة لهم على طاعة إلا بتوفيق الله ولا مانع من الشر والمعاصي إلا عصمة الله قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أمة الإسلام فوصف صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله بوصفين السعي في طلب الرزق والاعتماد القوي على مسبب الأسباب فمن فقد الوصفين أو أحدهما خسر وخاب ومن سعى في الأسباب المباحة واعتمد على ربه وشكر المولى إذا حصلت له المحبوبات وصبر لحكمه عند المصائب فقد فاز ونجح عباد الله ومن توكل على الله كفاه الله كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن استعان به واعتصم به أسلح له دينه ودنياه كما قال سبحانه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وكعي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم عباد الله أقول ما تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama da lafiya na kawo wannan lokaci mai albarka a wannan gagarumin rana ta juma'a mafificiya daga cikin ranaku a kamar kowace rana irin wannan ana samun kudubobi daga bakin imam yana jawo mana hankali yana karantar da mu akan fannoni daban-daban a cikin wannan addini namu na musulunci a bisa tsarin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka hakanan ma masu nasiha suna iya bakin kokarinsu kullum dai ana faɗa cewa ba wannan karantarwa ana yin sa ne a matsayin ne umarni daga Allah daga wajen shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ana yi ne don fafutukar mu gudu tare mu tsira tare Allah ka tsiratar da mu kamar yadda aka sani wannan kudu ba mun ji takenta a takaice tana mana magana ne akan wani gagarumin al'amari wanda ya shafi wato bawa kacokan al'amarinsa ya jingina shi ga Allah ba ga wani ba ya dogara ga Allah ya mai da al'amarinsa ga Allah wannan malamai suna cewa shine jijjige in ka kasa a musulunci ko imani kashi biyu to tawakkali shine kashi daya don haka malamai sun yi magana akan abin da ya shafi menene tawakkali sannan kuma suka yi bayani akan cewa shi dogaro ga Allah matsayi ne wanda yake mai girman gaske yana daga cikin mafi abubuwan da yake ma wajibi ne a cikin imani a samu mutum cewa a matsayinsa na musulmi mumini ya dogara ga Allah a kowane irin lokaci a kowane irin al'amari sannan shi wannan dogaro ga Allah yana da cikin mafifitan ayyuka mafifitan ibada wacce ake neman kusanci zuwa ga Ubangiji sannan yana daga cikin mafi ƙololuwan matsayi na kaɗai ta Allah don haka dukkan al'amura gabaɗayansa ba ta saduwa kamar yadda malamai suke faɗa sai an samu jijjigen cewa akwai kututun dogaro ga Allah da neman taimako zuwa gare shi kamar yadda ibnul qayyim rahimahullah ya faɗa a cikin littafinsa na madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa a dogaro ga Allah shine rabin addini rabi na biyu shine komar da lamari ga Allah mutum ya dogara ga Allah ya mai da al'amarinsa ga Ubangiji ma'ana ka jingina dukkan wani al'amarinka kuma ka mai da shi ga Allah ai abu biyu ne ma an ka duba kaman mawsu'atu silsilata alam a'malul qulub na doktor munajjid zaga cewa ya kawo bayan ya magana akan menene tawakkali sai ya kawo al'inaba to da haka ibn al-qayyim yake cewa dogaro ga Allah shine rabin addini rabin kuma shine inaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu to in dai aka rasa wannan gabayi to gabaɗaya sun lalata dukkan wani tauhidinsu don haka yake cewa domin al'inaba cewa addini ita ce addini wato ta hada isti'ana ne da ibada dogaro kuma shine yake kan isti'ana da komawa ga Allah a da haka shine malamai suke cewa su ne waɗannan guda biyun su ne jijjigen addini don haka ibnul qayyim ya ƙara faɗa dai a cikin wannan littafi nasa madarijus salikin yake cewa da a ce bayi za su dogara da a ce bawa zai dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro wajen kawar da wani dutse wanda Allah ya kafa shi a gurin da yake kuma an masa umarni a ce an masa umarni cewa wannan dutsen ya kawar da shi da umarnin Allah ko na Annabi sallallahu alaihi wasallam to dutsen ko ya kai kasan bakwai inda yana da yana da karfin tawakkali to zai zai iya rusar da abu wannan magana ce mai zurfi wanda kenan za ka gane cewa abubuwa da yawa rashin ƙarfin zuciyarmu da dogarmu da Allah abubuwa da yawa muke cewa muke kasawa ba ma iya ba ma iya gabatar da su a da haka wannan yana daga cikin abin da ‘yan uwa mu ji cewa a ranmu bawa baya zama cikakken mumini sai yana da wannan ƙudurci domin tawakkali yana daga cikin amalul qulub ba abu ne wanda zan faɗa a bakin ce aini mai dogara ko na dogara ga Allah abu ne wanda zuciya ne take kudurce shi da haka akwai mutane da yawa za su ce suna da shi kuma walaisu ba su da komai a cikin zuciyarsu baya baya baya cikin zuciyarsu gaba ɗaya ba sa cikin ahlut tawakkul ba sa cikin almutawakkilun ba sa cikin waɗanda za a ci sun dogara ga Allah da haka kudu ba ta fara buɗe mana da godiya ga Allah wanda yake shine mai ƙarfi wanda yake mai mulki mamallakin komai da komai wanda shine mai bayyana al'amuransa yadda ya so ina shaidawa babu wani bisa cancanta da bauta sai Allah shi kadai lallai gare shi kadai muke bauta kuma gare shi kadai muke neman taimako ina shaidawa lallai annabi Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne shugaba ne na manzanni kuma jagora ne na dukkan wasu masu jin tsoron Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka sannan tsira da amincin Allah su tabbata ga tabi'ai da duk wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har izuwa ranar ƙarshe bayan haka kudu ba ta fara cewa a matsayinmu na bayin Allah kudu ba ta kira mu da cewa mu ji tsoron Allah mu yi riko da igiyar Allah shine la ilaha illallah mu yi riko da wannan igiya kuma wannan igiyan wannan abun da muke karantarwa shi tana karkashin su ne ma wanda yake duka daga nan suna rike da suna damfara da ita duk wani abu da za ka yi in baka fahimci hututun addini ba to duk abin da ka yi aikin banza ne don haka kudu ba take cewa ku dogara ga Allah a cikin al'amuranku gaba ɗaya kamar yadda umarnin ya zo cikin suratu Ali Imran aya ta 122 Allah maɗaukakin sarki yake cewa ga Allah ne masu imani suke dogara ga Allah ne masu imani suke dogara wata ayar a cikin suratul hud take cewa ka ta Allah da bauta ka dogara gare shi haka wata ayar a cikin suratul hud aya ta 88 Allah madaukakin sarki yake cewa ta harshen shi wannan annabi yake cewa ba kowa ne yake datar da ni ba sai Allah gare shi kaɗai nake dogara kuma al'amarina ga Allah ɗin nake juyar da shi kun ga ga attawakkal ana attawakkul ga kuma ga mai al'ina ba sun haɗa wuri ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ambace su don haka dogaro da Allah da ina ba abu ne wanda suke suna da haka suke kafaɗa da kafaɗa sannan aya da cikin suratul fatiha jijjige ce wajen cewa kadai dukkan wani al'amarin bawa in yana son rabauta yana son samun nasara da agajin Allah to kadai Allah shi cancanta a bauta masa kadai kuma Allah shi cancanta ya nemi taimako a gurinsa irin taimakon da kadai Allah ne kadai ta da shi ta haka abin da isa ana ruɗa mutane sai a zo da wani abu wanda yadda da wannan ma ya rushe ma tauhidi don akwai wani bujimin ɗan ɗariƙa ya ce to wai da ake cewa a ce karka nemi taimakon kowa sai Allah ya ce to gahi yanzu 'yan fashi sun karo gidanka kuma ka ɗaga waya ka kira yanzu nan Allah ka kira wai ya ce wai Allah ka kira yanzu nan ka kira Allah mana abin da ya faɗa ke don girman Allah ko yaro ne ƙarami aka ce masa Allah nawa ne abubuwan da za ga kai da kankan kana da imani za ga in ba Allah ba ba wanda ya sai kubutar da kai daga wannan to amma irin wannan qiyasul fasid din qiyasi mummuna da ake kafirai ma haka suke da haka mutane an dora su akan wani irin qiyasi mummunan qiyasi mutum ya zai ta muku qiyasi na banza da wofi saboda ba shi da ala ba shi da wata alama ba shi da fahimtar tauhidi da haka mutane da yawa sun fito da rigar malanta sun rusa mutane a kan sun rusa imanin mutane ba su ma bari mutane sun fahimci menene addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da duk zaka yi roƙo Allah zaka roƙo in zaka nemi taimako to Allah zaka nemi taimakonsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine hakikarin dogaro ga Allah don haka kudu ba take cewa ya ku bayan Allah a neman taimako a wajen Allah da dogaro gare shi yana da cikin mafi girman abin da suke wajibi na imani yana da cikin mafi falalin ayyuka mafi girma wanda ake nema zuwa samun yardar Allah da rahama yake cewa al'amura gaba ɗayansu ba ta taɓa saduwa ba ta taɓa samun amo ba ta cika sai ka nemi taimako a wajen mai wanda ya isa ya ba da taimakon shi ne Allah sannan babu wani mai ba da kariya ga bawa bawa baya samun wata kariya in ba ya jingina al'amarinsa ga ubangiji mutane nawa ne yanzu suna ganin da yawa abubuwa suna ganin ai su kawai arzikinsu ai tsarewar wasu ne lafiyarsu duka haka suke saboda sun lalace sun lalace babu tauhidi tare da wallahi akwai mutanen da akwai abin da suke sawa a jikinsu suna gani wannan shine shine yake tsare musu lafiya arzikinsu duk numfashinsu koma mai shine zasu wannan yanzu zaka ce musu suna cikin musulunci kawo ganin musulunci su ba sa taɓa kawowa Allah ma zai suna faɗa ne a baki kawai akwai irin sosai ta haka su ne waɗanda sun ma jinginar da rayuwarsu kawai zuwa wasu kafirai arna bokai ba ruwansu da wani allah ne mai juya al'amura babu wani yake cewa lallai abin da allah ya so shine zai aiwatu abin da duk allah bai so ya aiwatu ba zai kasance ba yanayin bayi baya canjawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi ya ce sai da Allah Allah ne kaɗai yake da ikon wani nan ba wata dama babu mai baka dama akan wata ba'a da za ka yi sai da dacewar ubangiji sai isa kullum mutum zai dinga neman cewa Allah maɗaukin sarki ya masa gamdakatar ya datar da shi da haka ba alfahari ake da wani abu ba a'a abu ne ake kasancewa Allah komai ma al'amari na ubangiji da haka in ka ji zafi in ka ji ɗaci in ka ji zaƙi duka ka yi mai duka sai ka waiwayi Allah yake cewa babu wani mai hana wani mummunan abu ko wani sabo sai dai ka nemi isma a wajen Allah don haka komai tsaftar addinin mutum za ka in ka tambaye zai ce wallahi korewa ce daga ubangiji ba dabararsa bane ba wayansa bane don haka kowa ma ya koma ga Allah sai al'amarinsa su gyaru don haka wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana girman tawakkali ga Allah a wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagoran masu dogaro ga Allah shine jagora ka duba irin rintsi da komai da manzon Allah ya shi a hada masa wannan tugu ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan ka duba wahalar da sahabbai suka sha ka duba wahalar da bayin Allah na kirki suke sha amma mai ƙarfin dogaransu ga Allah sun dogara ga Allah ba wani abun da zai same su kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalul mu'min mu'min ah dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro ga shi wallahi da Allah ya azurta ku kamar yadda tsuntsu yake kun ga kawo a tsayin yana nufin jinsiya ta tsuntsaye ma'ana ya tsuntsu rayuwarsa take wannan hadisin yana da ma a cikin arba'un nawawi ka je ka karanta sharhinsa wanda a yanzu in ka je ko laburarin mu ta nan garin ya da gungume muna da sharhi na arba'un nawawi ya kai kala goma to ka duba ka ɗauka ka gani yadda menene tsarin rayuwar tsuntsu ka bibi rayuwar tsuntsu ya yake yana da gona yana abun nan yana da wani shiri nasa wanda kawai kullum dai ki dogaransa ga Allah da kuma fita riko da dame da sababi to wannan yana daga cikin abun da za mu gane menene ake nufi da wannan to shine manzon Allah yake cewa za ta wayi gari cikin yunwa da 'ya'yanta da duk wanda yake karkashinta amma yammaci a ƙoshe tsuntsu yake sai ya ci ya kawo ya koma ya tsara kawo sai ya kosar da 'ya'yansa waye yake ba shi Allah waye kowa yake kula da rayuwar kowa shine Allah ne da ka ba wanda ya isa ya tozarta mu ya kaskanta mu in dai mun tsaya ga Allah Allah zai mana komai Allah ka iyar mana al'ummar musulmi kudu ba take cewa a wato manzan Allah ya sifata mai dogaro ga Allah sifa ne guda biyu tafiya wajen neman arziki in an ce arziki wani ya dauka abincin da zaka ci yanzu nan me ka fito nema arzikin tsira ne lahira ko kaga kayi riko da mi al-ittikhadu bil asbab shar'i to dukkan wani abu da mutum zai yi kai riko da sababi sannan yace da dogaro ga Allah mai karfi wajen domin Allah shine musabbibul asbab to in baka kayi riko da almusabbibul asbab ba shine Allah shine duk wani sanadiyar abu sadar da shi Allah ne mai sadar da shi to baka yi ba yanzu yadda muke ta wannan abun a ka duba yadda duka ganganci ya sa mutane duka suka canja wani abu da neman tsira ɗin na lahira da neman amincin rayuwar a duniya duka ba a yinsa akan tsarin sai mutum ya zauna bai je makaranta ba bai je kaza ba ya ce kuma kullum yana da awar da awar samun tsira ranar gobe alƙiyama kaga hatsari na farko kenan bai fita ya je ya bi hanyar da zai samu hanyar halal ba ya ta ce za a samu ba haka sabai suka yi ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ina jin a cikin halifofin manzon Allah sayyidina Umar ne ina ganin in ya zo bayan an gama kuma an yi sallah an tashi daga halakat na ilimi baya sun gaba kowa a masallaci zai ce kowa ku je sama ba ta ruwan zinare da azurfa kowa ya tafi wajen nema wannan yana nuna mana musulmi ya dogara ga Allah to shi dogaro ga Allah ka yi riko da sababi to in ka tafi Allah ne ko dai ya baka da yawa ko Allah ne kuma wannan ikon Allah ne ba daman ka bari da haka kake gani ma a wajen arzikin Allah da ya raba a lafiya a ilimi a matsayi da sauransu sai ga wani ya fi wani baka bane kaso ne na Allah da haka sai mu gane wannan kai dai ana bukatan ka bi hanya wacce take ta halasu yake cewa to duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin wannan sufa ko ɗaya daga ciki to ya yi hasara ya taɓi wanda ya tafi wajen sababi wanda ya halasta ya dogara ga ubangijinsa ya gode wa Allah majibinci to wannan yayin da ya sadu da abubuwa wanda yake so ya yi in ya zai sadu da abubuwan da yake so in ya sadu abin da ya tafi nema in Allah ya bashi to shikenan in kuma Allah ya yi wani canji to shikenan haka ake so in dai ka yarda da in ka tafi abu yadda Allah ya hukunta kai dai ka bi hanyar yadda Allah ya hukunta ka yi haƙuri da hukuncin Ubangiji to in ka yi haka za ka rabauta za ka tsira amma ba kama kama ba a lokacin da Allah ya jarrabu mutum sai ya canja kaga ya zama mai wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu fa in asabahu khairun idma'annahu wa in asabathu fitnatun min qalaba ila ala wajhihi kasira ad-dunya wal akhirah Allah yace zalika huwal khusranul mubin wannan yana daga cikin abin da za mu gane sai isa muke gane cewa abin da yake littafi ba shi muke bi ba sai isa da yawa yanzu malamai da yawa musamman malaman bidi'a sun zama 'yan hayaniya ko abin da suke fitowa da suke bayyana wa mutane hayaniyar da za a bi su a kai amma ba wai kara a fito ma da wata faifa a rubuto ta a faɗa ma ba su da wani ba sa yi ya ku bayan Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa wanda ya nemi taimako ya yi riko da shi to lallai Allah zai gyara masa addininsa da kuma duniyarsa to Allah ka gyara mana haka Allah maɗaukin sarki ya ce ya ubangijinmu gare ka ne kadai bayan Allah suka ce bayan Allah ga Allah kadai suke dogara kuma gare shi kadai suke juya al'amuransu kun ga anan ma aya ta hada at-tawakkul wal inaba wuri daya sannan zuwa gare ka ne makoma take baki daya haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce nawa ne daga cikin halittun Allah ba ita ba take dauke da arzikinta ba Allah shi ne mai dauke da arzikinta da kudin da kuke gani kowa Allah ne ke dauke da azurta shi da haka ba mutumin da zai huce daidai abin da Allah ya sara masa don haka ake bukata a kyautata hanyar nema a kyautata dukkan wani abin da mutum ya yi kyautata hanyar don ya samu rabauta don haka 'yan uwa al'ummar musulmi wannan shine abin da ya kamata mu musulmi mu zamto muna da kyakkyawan karfafaffen tawakkali dogaro ga Allah a kowane irin al'amari duk mutumin da ya rabu da dogaro ga Allah to yayi ya riga fa ya tabe ba zai taba rabauta ba wannan shine abin da in ka bibiye littattafai zaka ta ga abin da malamin suke haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tseratar da mu ya mana gamdakatar Allah maɗaukakin sarki ya fi mana ya gafarta mana laifukanmu muna addu'a da iyayenmu da malamai da sauran al'ummar musulmi da suka rasu nesa da kusa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya su kabarin su ya fi musu kurakuran su akwai babban yayanmu a yanzu Allah ya masa rasuwa malam sa'adu Allah ya masa rasuwa ɗazin nan har ma an gama komai saura kawai a bayan an fita daga sallah Allah ya da za a gabatar da mu ya ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa yawo wanda kenan Allah ya gafarta masa ya hasa kabarinsa Allah ya gafarta wa sauran al'ummar musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك قوم الى اداء السلام الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه الله الرحمن الرحيم فقالوا على ربك طبعا كانوا حلوكم وقرأت الرزق المشهور كما المطلع يتحدث أو الرعب لنا كثيرا Thank you.